والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau 25 ga watan shida lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1446 Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu ya ba mu ikon ci gaba da darasin da muke mako-mako a wannan masallaci na Imam Malik unguwar makarawo ta cikin garin Azare muna karatu cikin littafin Muktasarul Kaba'ira na Shamsuddin Zahabi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama. Mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. Wannan shi ne darasi na uku cikin littafin. Za mu tashi gaba ta biyu da mala ya ce, Thaniyan, shafi na goma, Thaniyan, wa min mazahiri shirkil akbar, yana daga cikin abin da yake bayyana babbar shirka. almuntashira fi kathirin min biladil muslimina wacce ta yaɗu a da yawa daga cikin ƙasashen musulmai ibadatul qubur bautar kabarurruka bil istigathati ta hanyar neman agaji a wajen kabari biman fiha ga wanda yake cikin kabarin minal mauta daga cikin matattu mutum ya je wajen kabari yana roƙon wanda yake cikin kabari biyan buƙatarsa ta duniya wannan shirka ce da take fitar da mutum daga cikin addinin musulunci amma da yawa ba su gane ba don an wautar da hankalinsu an wautar da tunaninsu sun ɗauka hakan addini ne ko kabarin annabi kaje sallallahu alaihi wasallam ka roƙe shi biyan buƙatun duniya ka yi shirka in ka mutu a hanyar dawowa ko a tafiya da wannan ƙudurin ka mutu a matsayin mushiriki ba kai ba aljanna har abada saboda haka inda aka ce kai haka a kabarin annabi ka fita a musulunci to kabarin waye za ka yi ka saura a musulunci kenan yana da kyau mu ringa dubawa miye zai tabbatar da mu a musulunci meye kuma zai fitar da mu a musulunci to wannan bautar kabarurruka shirka ce babba da take fitar da mutum daga cikin musulunci da yawa mutanenmu na karkara da suke zuwa hubbarori to za ga suna bautar waɗanda a ciki wannan kuma shirka ce yana fitar da mutum a musulunci shugabanni wajibi ne su faɗakar da al'umma ga haka su hana masu wannan aikin saboda yana daga cikin marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi to mun muna na tsakiyan fa bilisanihi muke faɗa waɗanda suke da iko su yi biyadihi in ba su yi ba to Allah maɗaukakin sarki zai tabume su gobe kiyama dan Allah manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma sai an tambaye ku akan kiwo kai ma mai motar da aka ɗauke ka za a je kai ma ka zama awa muhdisan ka zama mai taimakawa ɗan bid'a duk kuɗin da za ka samu akan wannan ba zai amfane ka ba ko ya amfane ka kuma to ka sani ka ci azaba ka ci wahala in ka mutu kai ma za ka faɗa to kuma direbobi da 'yan union union da kuke ba da motoci a je a yi wannan ziyara ta shirka to kuma kuna da kamasho an ba ku kamasho kun kamashe a cikin aljifinku kuma akwai kamasho idan kun mutu saboda haka in kun yadda da haka ku ci gaba in ba ku yadda ba kuma ku hana motocinku su masu wannan aƙidar su je da motocinsu domin sun san abin da suka je kuma an gaya musu idan ba su daina ba suka mutu akan haka sun mutu ba a musulmai ba Allah ya ganar da mu da su gaba ɗaya ya shiryar da mu da su gabaki ɗaya su gane bautar kabari ba addini ba ne ta hanyar neman agaji ga wanda ke cikin kabarin au awi tawafu biha ko kuma a ringa kewaye kabarin ana ɗawafi kamar yadda ake ɗawafi a makka wa ma yalhaqu bidhalika athna'i tawaf da abin da ke faruwa a lokacin da ake tsawafin akwai abubuwan da ke faruwa in ana kewaye kabarin minat tamassuhi biha wajen shafar kabarin kaga wasu suna shafan tabarruki wai wannan wanda ke ciki yana da daraja yana da matsayi a wajen Allah to kai wa hana ka neman matsayi a wajen Allah wa ya hana ka ka zage dantse ka samu matsayin me yasa ba za ka yi ƙoƙari kai ma ka kai tudun mun tsira ba ka samu matsayin a wajen Allah ba tashabbahu aka ce illam takunu mithlahu ku kamanta ko ba za ku yi irin nasu ba kuma ku kwatanta fa inna tashabbaha bil kirami kiramun kamantuwa da masu daraja masu mutunci mutunci ne kamantuwa da masu rabauta rabauta ne auta qabilu a atabiha ko kuma kaga suna simbata dokin ƙofar wannan hubbara saboda ana yin su ne a gina a sanya ƙofa yadda za ana shiga to sai kaga mushrikai suna simbatar wannan dokin ƙofar da aka rufe mutumin a ciki to wannan shi ma shirka ne wata afiru wujuhahum wujuhahum fi tirabiha ko kuma turbuda fuskokinsu a ƙasar wajen a ringa goga fuskokin a ƙasa a ringa gogawa haka su kwantar da kansu suna goga fuskokinsu a ƙasa wai suna neman tabarruki ko kuma a ebo ƙasar wajen a zuba na gani da idona yadda ake zuwa maukibi wanda ake zuwa a samo drum drum drum a cika su da ruwa a ebo ƙasar kabarurrukan a zuba a cikin durom ɗin kuma ana sayarwa ana ɗiba ana ɗaurawa a leda a tafi da shi wai ana tabarruki da shi ko kuma in suka je su hubbarorin suna ebowa ruwa su tafo da shi wannan wai magani ne duka wannan shirka ne idan mutum bai tuba ya daina ba ya mutu ba shi ba aljanna to ka yadda ka samu biyan bukatar duniya ba kai ba aljanna idan ka je misira akwai hubbara hubbara sun fi talatin idan haifuwa ce baka samu ba akwai hubbaran da za ka je ka roƙa idan kuɗi ne akwai hubbaran da za ka je ka roƙa idan mulki ne akwai hubbaran da za ka je ka roƙa sun fi talatin. To haka a ƙasan nan ma, in ka je hubbare, sakkwato, kafin ka je ma, ana akwai miƙati da ake yada zango a guru, to nan ma sai ka je ka biya kuɗi, ka yi ziyara, sannan sai ka wuce. Duka wannan shirka ne, idan ba a tuba an daina ba, to lalle ko bala'i ya ba zai daina sauka ba. saboda ana fusatar da Ubangiji, babu zunubin da Allah baya gafartawa in mutum ya mutu yana yi irin shirka, ko shirkar in dai baka mutu ba, ka tuba ka daina, to Allah maɗaukin sarki sai gafarta maka. A cikin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin su zama sahabi akwai wanda aka same shi babban abinan ne boka ne, amma da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo, sai ya yi imani ya ƙona abin ya tuba ya daina yanzu har hadisinsa ake rawaitowa ya tuba ya daina ya zama mutumin kirki to duk abin da kake yi na shirka in ka tuba ka daina wa man taba taba Allahu alai duk wanda ya tuba sai Allah ya karɓi tubarsa to to irin waɗannan karatun ne wasu ba sa so a faɗa kuma shirka ne kuma sai an faɗa ko dai ka ji faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ya kafirce Allah da ya ce ya tanadar da wuta ga azzalimai kafirai wanda suke ƙin bin dokokin Allah awis sujudi laha ko kuma ma ba sumbatar dokin kofar ba ba turbuɗe fuskokinsa a ƙasar wajen ba sai su ringa musu sujada suna sujada a waɗannan kabarurrukan laha au inda ma ya inda indaha ko kuma su ringa sujada wajen da suka tsaya a wajen kabarurrukan mutadhallilina suna ƙanƙan da kai mutadarri'ina mutadhallilina suna ƙasƙantar da kansu a wajen mutadarri'ina suna ƙanƙan da kai khashi'ina suna risinawa sa'ilina hajatihim suna roƙon buƙatunsu kaga a akwai wajen da zaka je ka miƙa hannu kana roƙon buƙatarka idan ba fulatani ne ya ce awaki sun ƙare da shanu idan mai buƙatar kuɗi ne ya ce Najeriyan nan komai ya yi tsada ya ninka sau kaza, saboda haka yana buƙatar kuɗi, idan mulki ne ya ce yana son a bashi gidansu yana neman mulki, to in an baka to za ka tabbata ne, in ka tabbata kuma bayan an baka ta hanyar wannan shirkar in ka mutu fa kai ma ka sani wuta za ka je, ka yarda ka ji daɗi kaɗan ka sha wahala mai yawa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kuma kun yi kuka mai yawa da mumuni ya san abin da aka tattala na azaba wato a lahira da narko da sai ya ebe haso sai ya ebe tsammani anya ko zai samu kansa shiga cikin rahama da kafiri ya san abin da aka tattala na ni'ima da kayan alfanu da kayan jin daɗi da kayan alatu kayan more rayuwa a lahira da sai ya zaci cewa anya ku akwai wanda ba zai shiga aljanna ba to saboda haka an yi tattali na narko da azaba mai raɗaɗi ga wanda ya saba wa Allah kuma an yi tattali da tanadi na kayan jin daɗi domin a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba, akwai abin da hanci bai taɓa shinshina ba, akwai abin da bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam ba na kayan jin daɗi akwai shi a gidan aljanna. Saboda haka suna roƙon bukatunsu min shifa na daga ceto ko kuma shifa a maribin warakar marar lafiyarsu, wato suna da marar lafiya. amma jinya ta ƙi ci ta ƙi cinyewa, sun manta da cewa jinya ɗin ibada ce, kuma kana jinya ana kankare maka zunubanka ne, in kai haƙuri, har ka koma zuwa ga Allah baka da zunubi. Sau da haka sai su je suna ta roƙon waɗanda suke cikin kabarurruka, warakar marar lafiyarsu, auta siri hajatin, ko kuma sauƙaƙan su samu sauƙin biyan buƙatunsu, awil husuli ala wazifatin, ko ku suna neman aiki ne, wani aiki suke nema, wani kuma kwangila yake nema da dukiyarsa amma sai ya je ya yi wannan roƙon a kabari. Awwaladin ko kuma ɗa yake nema, bai samu haifuwa ba, li'anna hadhihi kulluha hajatin duk waɗannan buƙatu ne la ya ƙadiru alaiha illallah. ba wanda yake da iko ya biya maka su sai Allah, duk yadda ka kai da ƙoƙarinka, ba wanda ya isa ya baka ɗa sai Allah, duk yadda ka kai da ƙoƙarinka, ba wanda ya isa ya maka ya baka aiki sai Allah ya baka, ko da kowa zai tare, in Allah ya baka to ba zai taru ba sai ka samu, kuma haka haifuwar, haka mulkin, duk wanda yake da ƙarfi. ya zo zai iya tarewa ya banga-banga ya ce sai shi, idan Allah ya ce ba shi ba ne, wallahi tunin za ka ga santsi kaɗan zai zame shi, a ƙwace kuma a bewa wanda ba kwa ma tsammani. Kuma yau da gobe za ku gani, wanda ba kwa tsammani ma sai ku ga Allah ya ba shi mulkin, Allah ya bashi ɗaukakar saboda Allah haka ya so kuma ba wanda ya isa tare kuma ko shi ba kowan kowa bane bi mana ko da bashi da kokwaban da zai nema idan Allah ya ce sai ya bashi to ba wanda ya isa tare to kai da kake da wannan imanin ya za ka yi ka je wajen wani wanda yanzu idan fitsari ya ki fita duk likitan duniyan nan sai an gayyato mar ba haka ba ne ko kuma ya kasa tsuguno duk likitan da ya sani in ma ingila ne sai ya je don ya samu waraka to sai kuma ka je ka tsuguna a wajen ma wanda shi baya iya kataɓus ba zai iya ma juyawa ba sai an juya shi ba zai ma ji abin da kake faɗa ba yana cikin kabari kuma ka je kana miƙa ƙoƙon baranka kana cewa wai ya biya maka buƙatar ka me kake nufi to wannan shirka ne ko masu zuwa fubbarori ku tuba ku daina shirka kuke in ba ku tuba kun daina ba kuka mutu akan haka babu aljanna za a muku gaya muku wannan kaset ɗin a sa muku shi a ce ai an gaya muku wani yaro ya muku wa'azi ya gaya muku amma kuka ƙi ji to saboda haka ku tuba ku daina mu aikinmu mu faɗa gwargwada abin da muka sani abin da wanda mutum in mutum ya ji in kunne ya ji to jiki ya tsira saboda haka duk wata bukata kamar soyayya wa yake jefa soyayya a zukata Allah ne to idan Allah ya jefa soyayyarka a wata ko ya jefa soyayyarki a wani to ba wanda ya isa ya cire Allah ne ya soye haka to ba wani kuma wanda zai isa ɗauko soyayyar sai dai ta hanyar tsafi to sai kika bi ta hanyar tsafi aka jefa soyayyar ko ka bi ta hanyar tsafi aka jefa soyayyar to ka sani cewa in baka tuba ka daina ba in ka mutu akan haka to wuta ne kuma babu shiga aljanna har abadan abadi na kai da jin daɗi ka ka rabu da shi kenan to saboda haka ka kiyaye wannan duk wata bukata wacce ba wanda ya isa ya maka sai Allah to a wajen Allah ake nema a wajen Allah ake nema Allah shine amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah Allah shine yake jin bukatar mai bukata in ya kira shi Allah shi yake yayewa duk wani mummunan abu da cuta da komai Allah ke yayewa Allah ke sanya mamaya a ban ƙasa yake kawo alheri yake saukar da alkhairi akwai wani Allah abin bauta da zai in ba Allah ba to Allah maɗaukin sarki kaɗan sai Allah ya ce kaɗan ne fa suke ganewa haka suke tintintini na'am wa su'aluha ibadatun kuma roƙon Allah biyan buƙatunka lafiya ko arziki ko ɗa ko wani abu annabawan Allah ma sun nemi ɗa sun roƙi Allah ɗa ko? Kuma Allah ya ba su, annabi haya da ya gane cewa Allah yana azurta bawa sai ya ce, "A, lokacin darasi ya ɗauka a wajen Maryam, in ya zo da rani sai ga abincin damuna, in ya zo da damuna sai ga abincin rani, ya ce, "An na lake haza, ya kika samu wannan ta ce, "Ƙalatuwa min indila, wannan daga wajen Allah ne, inna Allah yarzu kuma ya sha bigayar hisab, Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba. ba tare da an sha wahala ba, to nan kwa sai ya ce, Hunalika da a Zakariya rabbahu. Sai ga annabi Zakariya ya tsaya a mihrab yana roƙon Ubangiji, yana cewa ya Ubangiji, ka bani ɗa kuma ka sanya min alama, sai kuma Allah ya amsa addu'ar kuma ya bashi ɗa ya haya. Saboda haka, Allah maɗaukin sarki bayan ya tsufa ne fa Allah ya bashi, ga annabi Ibrahim, shi ma bayan ya tsufa, matarsa ta tsufa, Allah ya aiko musu mala'ika musu albishir da ɗa, wannan rahama ce ta Ubangiji, Allah maɗaukin sarki yana bayarwa a lokacin da ya so, so da aka babu inda ka dukufa da addu'a, to Allah sai ya baka lokacin da ya so. In kuma Allah bai baka ba, to wannan kuma jarrabawa ce, sai ka yi haƙuri, ka nemi ladan wannan jarrabawar a wajen Ubangiji, sai ka reni ‘ya'ya da yawa. sai ka ga sun zama maka tamfar ‘ya'ya. Na'am, saboda haka addu'a ce, ibada ce addu'a, idan ka roƙi Allah sai Allah ya baka, la ya juzu baya halasta, an tusarrifa li ghairin lahi ta'ala a sarrafar da ita ga wani Allah maɗaukakin sarki. Irin waɗannan buƙatu ba za ka nema a wajen kowa ba sai wajen Allah. bukata ta yau da gobe wanda waninka zai iya ma shi ne ya halasta ka iya roƙa a wajen wani shi ma ba haka kawai ba sai da ƙaidi na'am salisan abu na uku da yake bayyana shirka min mazahiri shirkil akbar wanda yake bayyana shirka babbar shirka aiban kuma du azabahu li ghairillahi ta'ala yanka saboda wani Allah madaukakin sarki ayyanka saboda wani Allah ayyanka saboda aljani ayyanka saboda ba dan Allah ba ayi saboda wani abu ba dan Allah ba saboda shi kansa yanka ibada ne ana iya yanka don Allah kuma a yi tawassuli da wannan yankan, amma a ce, aljani ya shiga jikinta ko ya shiga jikinsa, ba zai fita ba sai an yanka masa ko da fara ce, to an yi shirka. Ba zai fita ba sai an nemo kaza bingi-bingi ko fara ko baka an yanka, wannan shirka ne. Ko kuma a ce, a, to ai wannan sai an yanka musu a aljanu wannan shirka ne shine Allah madaukin sarki yace kul kace da su inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana yankan da nake yi har yankan layya ba dan a ci nama ake yi ba ba kafu zuru ne ba a ko kafu zuru a'a me kitse me kafo ake so ka samu kato wanda ya koshi ka yanka Allah maɗaukin sarki ya faɗi hikimar, le ce, Layyana lallaha luhumuha, wala dima'uha, walakin yana luhutta ƙawaminku. Ba naman ke samun Allah ba, ba jinin da ake zubarwa ke samun Allah ba, tsoron Allahn da yake cikin zukatanku ne yake samun Allah kuma da shi Allah yake muku hukunci. Don mi ka yanka don Allah ne ya ce a yi, ibada ne, shi kenan. cin naman kuma ribar kafa ne saboda haka ya halasta ma in ka yanka dukka cinye namanka ya halasta kuma in ka yanka dukka rabar ya halasta kuma in ka yanka ka raba shi kashi uku shine yafi kashi ɗaya ka ci kashi ɗaya ka sadakar kashi ɗaya kuma ka kyautar wani kyauta za ka ba shi ba sadaka ba wani kuma sadaka ne kashi ɗaya kuma iyalanka su ce, wani yana da wadata, yana yi wa iyalansa kuma yi wa nasa, ya nasa, to naka in ka ga dama duk sai ka kyautar tun a ƙofar gida, na iyalanka kuma ka tura musu kayansu, su kuma su san yadda za su yi da shi, sai ka ba su shawara ga yadda ake yi. Saboda haka, Allah maɗaukin sarki ya ce wa mahaya da rayuwata, rayuwarka gaba ɗaya ka ɗora ta a turbar da Allah yake so, ka yi ta kuma don Allah, wa mamati da mutuwata, in an ce rayuwa abubuwa da yawa sun shigo ciki, in za ka yi gudumawa ka yi don Allah, in duk abin da za ka yi, za ka yi ziyara ka yi don Allah, duk yana cikin rayuwa, duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah, ba wai don wani abu ba. Wa mamati mutuwata ma, lillahi rabbil alamin. ga Allah Ubangijin talikai suke, la sharika lahu, ba na yin tarayya, ba ma haɗa Allah da komai fi da shi, ba ma haɗa Allah da kowa akan haka. Allah ya ce, wa bi zalika umirtu, da haka aka umarce ni, wa ana awal musulmin ya ce kuma ni ne farkon wanda ya fara miƙa wuya ya fara ya fara miƙa wuya ya musulunta. Nusuki ai zabahi yankana. suratul an'ami wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la'ana Allahu man dhabaha li ghairillahi Allah ya tsine wa wanda yayi yanka ba dan Allah ba ya yankawa aljani a ce ai ka san wannan sai an yi yanka sai an yanka musu wani yake ban labari yace wani ya zo wajensa ya ce to fa abin fa sai an yanka fa don ana buƙatar cinya shi sai je ya yanka sai ya kawo cinya a malam malam da ya zo sai ya ce akramakallah an yankan ga cinya da aka ce ita za a sadakar sai ya ce to sai ya shiga gida sai ya fito ya ɗauko masa ƙatuwar laya ya ce ko da za ka yi yankan kasa wannan a bakin ragon ya ce a ya ce ka tafka je kamun rago a guje ya tafi ya je ya yi sosin kuɗi ya kawo ƙatar rago ya kawo wancan ragon da ya yanka ba don Allah ba zunubin yana nan ga kuma wani ƙatan zunubin kuma ya fita a musulunci akwai waɗanda kusan duk sati sai an kawo musu tinkiya ko rago kuma wasu wallahi sayarwa suke ba ma yankawan suke ba amma bayan Allah na kwarai yadda addini zai ci gaba wasu ba ruwansu ba za su taimaka yadda addini zai ci gaba ba amma dai wai akan biyan bukatunsu na duniya a ce za a yanka wa aljani ko sai an yanka to yanzu a guje za su yi ta kawowa ko addu'a suka zo suka ce suna son addu'a in ka haɗa musu da yankan nan a guje za su yi in ka ce a kuɗin za a kawo akwai wanda zai siyo to a guje za a je a ba kawo kuɗin Allah maɗaukin sarki ya datar da mu kai mutane a ji tsoron Allah saboda haka wannan hadisi da manzo Allah ya ce la'anallahu man dhabaha li ghairillah rawahu al-imam muslim imam muslim bin hajjaj bin muslim al-qushayri an-naisaburi shine ya fitar a cikin ingantaccen littafin sa wa sahahahu an-nawawi imam an-nawawi kuma ya inganta shi fa man dhabaha li ghairillah duk wanda ya yanka ba dan Allah ba ta'ala madaukin sarki faqad asharaka yayi shirka sawa'un daidai ne dhabaha li waliyin ya yanka wani wali ne da yake ganin shi waliyi ne, to wai waye waliyi ne. Allah maɗaukin sarki ce, Ala inna auliya Allah, la khawfun alaihim wa lahum ya hazanun. Ko? Su ne mi Allah ya ce musu, Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali shine wanda ya imani kuma ya kasance ne yana kiyaye dokokin Allah shine waliyi. Wanda ya yi imani kuma ya kasance yana kiyaye dokokin Allah shine waliyi ba wani special mutum ne na daban ba ba wai ɗaiɗaiku ba ne waliyan waliyan suna da yawa kai ma waliyi ne ko waliyan suna da yawa sai dai wani zai ce ai wani ya fi wani wannan kuma haka ne wani ya fi wani to wa ya san wanda ya fi wani ka tsaga zuciyarsa ne ka gane ya fi ka Allah shi ne ya fi sanin waye fi jin tsoronsa waye su fi kiyaye dokokin Allah. Akwai limami a wani gari da aka samu, Allah ya tara masa dukiya, amma duk sallah sai ya yi shirka. Akwai aljanar da take fitowa gabansa, idan yi alwala ya zo zai jagoranci sallah. sai ta zo gabansa ya sa hannunsa a private part ɗinta sannan a haka kuma sai ya yi sallar a mutane yaushe aka fallasa shi sai da ya mutu sarkin garin sai ya ce ai yana da ‘ya'ya aka ce e sai aka yi sa'a ɗan nasa da zai gaje shi malamin ahalus sunna ne sai kawai aka zo aka ɗauko shi aka ba shi aka yi ta kutun-kutun amma dai sai da Allah ya danƙa masa aljanar ku sai ta bayyana a wannan ɗan ta ce kai muna da alkawari da ubanka za mu ci gaba da kai in mun ci gaba da alkawarin da kai kai ma duk ɗaukakar da ya samu da duk abin da ya samu da dukiyar da ya samu da jama'ar da aka tara masa kai ma za ka samu ya ce baya buƙatar wani alkawarin ta gaya masa ya ce baya bukata ta tafi ta bashi waje to tunda mutumin kirki ne ba ba za su iya da shi ba ya tara ƴan uwansu duk ya gaya musu sai suka nemi su marbore amma da yake sarkin mutumin kirki ne ya tabbatar da shi to yawanci haka suke yi saboda haka nan aka ce duk wanda ya yanka ga wani wali, daidai ne wai yankan a wani wali kai ko auli kabarin ko kuma a wajen wani kabari kai wai don tabarruki ga wanda yake cikin kabarin. Auli nabiyin kai ko da ga annabi kai yankan kayi ne don annabi to anan masu bara da suke cewa a basu dan annabi kuskure suke faɗa kuma in an faɗa sai su ce wai yan izala ba sa son annabi wa gaya maka ai mun fi ka son annabi ma sallallahu alaihi wasallam mu da muke koyi da shi muke so mu haɗu da shi mu sha ruwan alkautar mu shiga aljanna ka ce ba ma son annabi saboda zalunci to ba a roƙo don annabi kai in kana bara so ake kai roƙo don Allah a baka don Allah a baka fi sabilillahi annabi girmama shi ake ana son sa ana masa biyayya ba cewa ake a bayar don annabi ko kuma yana daga cikin kurakuran Hausawa da Fulani su ce dan Allah dan annabi wannan kuskure ne dan Allah kadai ake cewa ko shakka babu annabi gatar dan gatan Allah ne kuma shi fiyayye ne babu wanda ya yi shi ba kamar shi babu ainihin wanda ya kusa ya kama kama shi ma ya kusa da shi ma kowa yana bayansa duk halittun Allah kaf gaba ɗaya. da mutum da aljanda abin da ka sani da wanda baka sani ba annabi ya fi kowa daraja amma ba a cewa a bayar dan shi dan Allah kaɗai ake roƙo kai mai bara in ka ji ka yadda in baka yadda ba gobe kiyama za ka gani kuma za ka ce an gaya maka a imam malik amma baka ji ba yanzu kuma is too late to cry when the head is cut off lokaci ya ƙure maka kai kuka bayan an yanke kayan saboda haka ka ji ka gyara Allah maɗaukin sarki ba a yanka don annabi auli jinniyin ko a yanka don aljanni aljani auli gairihim ko a yanka don waninsa faƙad amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-aya haƙiƙa Allah maɗaukin sarki ya umarci annabinsa a cikin wannan ayar an yakhburan nasu ya baiwa mutane labari anna salatahu cewa sallarsa wa nusukahu da yankansa wa huwa dhabhu shine yanka wa mahayahu da rayuwarsa wa matihi da mutuwarsa lillahi rabbil alamin duka ga Allah ubangijin talakai suke la sharika lahu ba wanda yake hada Allah ba wanda yake hada shi da Allah faman dhabaha li ghairillah duk wanda ya yanka ba dan Allah ba yayi yanka ga wani Allah duk wanda ya yanka ga wani Allah faqad asharaka billahi yayi shirka da Allah kama law salla li ghairillah kamar da za ka yi sallah ga wani Allah ka je kai sujada a wani Allah duk wanda kake kallonsa wato wani Allah ne ka je kai masa sujada ko gaishe shi za ka yi irin gaisuwan nan da ake ta fada a dafa a kai goshi ƙasa shirka ne in ba ku tuba kun daina ba Allah maɗaukakin sarki zai kama ku gobe kiyama, ku da ake muku in ba ku hana ba, Allah maɗaukakin sarki yana kallon ku ya ba ku dama ne zai kama ku gobe kiyama. Akwai wanda ya kai annabi ne sallallahu Alaihi wasallam, ka taɓa kallon sahabi, ka taɓa kallon wani sahabi ya irin wannan gaisuwar annabi? A wajen wa kuka karɓi tuta a wajen Shehu Usman ɗan Hodiyo. ka je ka karanta ka taɓa kallo an yi masa irin wannan gaisuwar? To, in kai baka daina ba gobe kiyama ba ka da hujja kuma an gaya maka Imam Malik aka ce wannan shirka ce ku tuba ku daina. Gaisuwa ina kwana al'ada ce abu ne mai kyau. Amma dukawa a je har a kai wajen sujada wannan Allah maɗaukin sarki ya hana. Ka je karanta Ihya Usunna wa Ikhimadul Bid'a na Shehu Usman ɗan Hodiyo za ka gani. inhina'i haramun ne kaɗan sun kuyar da kai wannan dewa mutane ba sun kasa dainawa har ahalus sunnan ma in mutum zai gaisuwa sai ya ɗan sun kuyar da kai haramun ne dukawa kuma har ka je kusan sujada wannan shirka ne in baka tuba ka daina ba in ka mutu za ka sha mamaki mun dai gaya maka ka tuba ka daina ku da ake muku ku tuba ku gyara ku hana a ringa muku irin wannan gaisuwar babu laifi a yi muku jinjina babu laifi a gaggaishe ku babu laifi a girmama ku babu laifi a tattare ku babu laifi a muku duk wata ɗawainiya amma irin wannan gaisuwar ta shirka ku hana su ku hana fadawa ku hana duk wanda yake muku har ma wasu fadawan suka ce ya ka duka ka dafa kuwa wannan language ne na fada ka dafa kuwa to Allah ya sa su ji kuma su gyara mu dai isarwa ne namu na'am saboda haka duk wanda ya haka ya yi shirka ga wani Allah saboda haka Allah madaukin li annallaha tabaraka wa ta'ala ja'ala salata wa dhabaha Allah madaukin sarki ya sanya sallah da yanka qarinaini ko ƙarinaini ne? Yau ya sanya su duka an gwa masu guda biyu, wa akhbara annahuma lillahi wahadahu, sannan ya ba da labari cewa ga Allah kaɗai ake yi, la sharika lahu ba a tarayya da shi, faman zaba li ghairillahi duk wanda ya yanka ga wani Allah, min aljinni na aljani, awil mala'ika ko kai yanka dan mala'ika, awil amwad ko kai yanka dan matattu aw gairihim ko wasunsu ya taqarrabu ilaihim yana neman kusanci zuwa gare su bidhalika fa huwa kaman salla li ghairillahi kaman wanda yayi salla ne ga wani Allah wa qad yajtami'u fi dhabhi naw'an wato ya haɗu yanka nau'i biyu ne min almuharramati wanda suke aka haramta su azzabihi li ghairillahi yanka saboda wani Allah ai yanka saboda wani Allah shi yasa aka haramta cin yankan kirsimeti saboda dan wani Allah aka yi ba dan Allah aka yi ba haramun ne ka ci yankan kirsimeti da abincin da aka tanada saboda kirsimeti haramun ne ka ci wadzabahi ala gairi ismillahi da yanka ba da sunan Allah ba kamar kai yanka da sunan aljani ka kama sunan wani Allah kai yanka shi ma haramun ne a ci amma abinci in ba na kirsimeti ba ne wannan abincin ahalul kitaba halal ne musulmi ya ce don Allah ya ce wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum abincin ahalul kitaba dan kirista halal ne musulmi ya ce abincin musulmi halal ne dan kirista ya ce amma banda na kirsimeti abinci ne yau da gobe wannan halal ne ai ta'amula ai ta'amuli da shi a ci ko a saya ko a ci wakilahuma duk waɗannan yanka guda biyu da yankan da aka yi da ba don Allah ba da wanda aka ambaci sunan wani aljani aka yanka dukkansu au ahadihima ko ɗayansu ya ja'alu dhabiha muharrama ya sanya abin da aka yanka ya zama haramun la yajuzu al-aklu minha baya halasta a ci wa hunaka unasun akwai wasu jama'a yadhhabuna lil yadhbahuna lil jinni suna yanka saboda aljini haythu annahum idha tarau sayyara idan suka sayi mota au sakano baitan ko kuma suka samu sakano baitan jadidan suka samu sabon gida za su shiga zabahu inda sai su je su yanka a wajen wannan gidan au ala atabihi ko kuma a dokin kofar gidan zabihatan su yanka saboda mi khaufan saboda tsoron min an yu'dhihimul jinn saboda kada aljanin ya cutar da su fayataqarrabuna lahum su kusantar musu da wannan jinin biha a aljanin ko kuma a wanda suka yi yankan aumi aw yardawnahum biha ko su yardar da su da wannan yankan wa hadhihi min dhaba'ihil jahiliya wannan yana daga cikin yanke yanke na jahiliya allati la tajuzu aidan wanda baya halasta kuma do wasu ma in an zo yankan jinin suke tarawai kar jinin ya zuba sai su je su yi magani da shi wannan duka haramun ne baya halasta a bar jinin ya zuba kar a tara wasu sai su ai yana maganin hajijiya in aka zo ana yanka a tari jinin to kada a yi haramun ne ba a magani da haram alhamdulillah mun zo ƙarshen darasin a yau sai in Allah kai mu wani satin sai mu ɗora akan abu na fudu da yake bayyana babbar shirka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum